عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأسلام والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومسداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلم عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أثار وجود الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun littafin riyadu salihi daga inda muka fara a satin da ya gabata wanda idan ɗan uwa ba manta ba muna a cikin babi na saba'in da uku wanda imamu nawawi ya mashi take da babu husnul khuluq babin kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar gani haka nan kuma mun kwana akan hadisi na ɗari shida da ashirin da hudu hadisin abu darda shi ne ko haka nan kuma hadisin da ke gaban mu shi ne hadisi na ɗari shida da ashirin da biyar wanda yake cewa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق وانا حديثي an samu shi daga abin kwarewa an na ƙara mishi yadda wanda kullum shi hadisin sai na abu kwarewa yana da wata martaba da kima a cikin hadisai saboda baiwa da karama da girmamawa da ya samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ka kalla hadisin abu kwarewa za ka ga hadisai ne irin na komai da ruwansa wata suka ji hadisin shi abun yaki wata ran sai ka ji hadisin shi a masallaci wata ran sai ka ji hadisin shi a tafiyar manzon Allah wata rana wani sai ka ji hadisin shi ya rawaito daga cikin gidan manzon Allah amma duk wannan ya jawo ne ya samu ne sakamakon dukkan rayuwar Abu Hurairah tun da ya musulunci ya dawo Madina bai da wani motsi sai tare mu sai tare da musulmin in annabi ya tafiya suna tare in annabi na masallaci suna masallaci in annabi na kasuwa suna kasuwa ko ina suna tare da musulmin ke sa kira shi da Abdullahi bin Umar har Anas bin Malik hadisi hadisan suna da wata kima da martaba akan sauran ruwayen hadisai shi yasa ya zama cewa ya ji kowa ruwa ya hadisi in ka tafi wa dukkan ruwa da hadisi sabon da aka rubuci hadisai a bakon su za ka ga babu mai yawan hadisi sai na abuwa saboda manzon Allah ya mai addu'a kuma ya zauna tare da manzon kuma ya yi tsawon rai bayan rayuwar Allah ya kara mashi kusanci da ya radiyallahu anhu ya Allah ya tabbata gare shi kala ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an aktsari ma yudkhil an-nas al-janna daga menene mafi yawan abin da yake shigar da mutane aljanna menene abin da zaka iske mutane da yawa sun shiga aljanna ta fuskar wannan abu sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce taqwallah shi ne tsoron Allah taqwallah tsoron Allah shi kuma wannan attaqwallah din nan yana da cikin jawahirul kalim wata kalma ce guda ɗaya amma ta dunkula abubuwa masu yawa in ka ce tsoron Allah sallar tsoron Allah ce azumin tsoron Allah ne gaskiya tsoron Allah ne kada zumunci tsoron Allah ne rangwame tsoron Allah ne ma'ana ya ce ta Allah ana nufin dukkan wani abu wanda Allah ya yarda da shi to wannan abu in an aikata shi to an yi takawa kaga nan ko annabi alaihi salatu wassalam ya dunkule mana ya gaya mana cewa abin da ake ce ma tsoron Allah shine ittiba'ul awamir bin umarnin Allah duk abin da Allah ya ce ka yi to shi ko ka aikata gwargwadon ikonka ko ka aikata shi matuƙa ikonka wannan shi ne takwa in mun kula sun farko alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da wannan matakin da takwa ya gaya ya fara yi mana umaru daga cewa alif lam zalika kitabu la raiba fihi sai hudan lil muttaqin kuma ku zuwa wa Allah masu kiyaye iyakokin Allah kuma an tambayi Allah zuwa lil muttaqin sai ce allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ذلك على هدى من ربهم واولئك nan waɗannan ayoyin na fassara maka cewa in ka kiyaye wannan abu imani da kai ka imani da Allah wai kimuna salati ka tsaye da sallah kai rayuwar ka baki zai ka tsaye da sallah cikin jama'a kan lokaci wai ma ka tsaya wa yin kuna ka rinka yin zakka ka rinka yin sadaka ko wala zai yi duwa unzila ilayka kai imani da alqur'ani kuma unzila min qablika kai imani da dukkan littattafan da suka gabata na annabawa annaba bila ta wato yi kuma ya zama dukkan abin da aka ce ma za a yi al'amura ya zama cewa dukkan abin da aka gaya maka za a yi alayara kuma kai imani da shi ina fata an fahimta Allah ya ce to masu wannan kula ika alamu da daga mafi wannan suna akan shirya daga ubangiji in ka kiyaye wannan abubuwa ga imani da Allah ga imani da manzon Allah ga yin infaki fi sabilillah ga yin imani da littattafan annabawa da alqur'ani to wanda ya wannan shine yake akan shirya akan shirya daga ubangiji to shi ko yin imani da waɗannan abubuwa abu ne abu jidda ne wahala ne kwarai a ce kai sallah irin da annabi kai imani da gaibi irin da annabi ka rasa ciyar da dukiya irin da annabi ai ka ga wannan abu ne mai wahala so dole sai a damu takulla mafahatun gurin ikon wa'ma wa sai zama cewa a yi kokarin a kiyaye iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon iko kowa ya tsaya ya bi Allah gwargwadon yadda zai yi cikin Allah kuma shi girma Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ne wanda kowa da yadda yake ganin girman Allah mun ta tambayi a mutane yadda kowa ke jin Allah a zuciyar shi za ka ga na kowa ya sha bambam haka wajen tsoron Allah za ga kowa ya sha bambam a wajen tsoron Allah wani to da haka ne abin da ake nema a samu kyakkyawar takawa a rinka jin al'awamir dukkan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da su bayan nan kuma akwai ijtinabun nawahi nisan duk abin da Allah ya sa lokacin da ka aishi umarnin Allah kuma ka ba sabon Allah to ka zama daga cikin alfattaqin Allah ka sanya mu a cikin da haka an tambaye mu Allah menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna sai Annabi alaihi salatu wasallam ce taqwallah shine tsoron Allah na biyu kuma husnul khuluq kyakkyawar dabi'a kyakkyawar dabi'a shine dukkan wani abu wanda za ka aikata shi Allah ya yarda da shi kuma ka samu soyayya wajen mutane shine husnul khuluq kyauta ya zama kana ba mutane dukiyarka husnul khuluq tawazu ka zama mai tabbatar da kai ba ka zama mai girman kai ba husnul khuluq ne tausayi afuwa rangwame duk haka aka ne ko sai kai ta aunawa kai da waɗanda waɗannan abubuwan su ne husnul khuluq wani malami ya dukkule shi abin da ake ce ma husnul khuluq shine ya zama ka kyautata mu mutane ko ka zalunce shine husnul khuluq Allah ka ba mu shi da haka annabi alaihi salam ne ya ga mu karatuka guda biyu waɗanda su ne abubuwan da suke shigar da mutane aljanna tsoron Allah da kuma kyakkyawan hali wasu ila an aktari ma yudkhilun nas an-nar kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta Allah ya kiyaye Annabi alaihi salam sai ya ce mana al-ummu wal baki da tsaraici wannan abun biyu mafi yawan yan wuta idan ka kasa su goma to kashi tara abin da zai kai su wuta ba hadisin mu'azu zalla na ce mashi wa hal yakuffa an-nasu bin nar ala wujuh aw qala an illa sa'idan sa'idan da ne القرآن لا يتم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. abin da za ka aikata kowane abu ne to ka sani wannan abun yana na rubuce duk kankanta shi ina kwana yana rubuce ina gajiya ga labarin wani wani na ina ya aka da wani wai wani sana'a ne yake wai ya niko daga gida ko yana can yana wata ko yana kaza rubuta ake kai yadda ka zauna koda haka za a nan ne kuma an je kiyama wannan koda za a ɗauko a bai ce me roƙe da ya rage a bari ba a yi hakuri ba ya za a ce a ce to a ɗauki tsallaka da kwana ka za a bashi kayan gulma da shi ya rage a bari kuma ina yake sana'a ne roƙe da sana'a shi ai na ji yana hayaniya da matashi me ruwanka na ji ka wannan abubuwan ko su za a tambaye ka yadda za mu gane abu yanzu da Allah ya ka ce ga wani mutum ya yi laifi an kai shi ofishin 'yan sanda an ce 'yan sanda da bincike shi sai kuma ya zauna yana bayan kankan nan ko yana sai sai dinga surutu ana ta hira da shi Allah ta abin da ya rubuta in yan sanda za su mai da bayani da za su haɗa yadda abin da ya faɗan nan da hira da ya zace ya ce ka baya in ajiye a mai hukunci a kai to kai ma yanzu gaban yan sanda kai akwai wakilu akwai ake suna rubutawa kuma za su kai ma Allah statement kuma zai hukunci da Allah in dai za ka yi makanka fa kafa kafa a wajen mutane irin ka wanda ko ko azabar da za su ba su kashe ka daga nan ba su iya muku kamai in dai za ka yi kafa kafa ka san abin da za ka faɗa ne zai hana waɗannan mala'ikun guda biyu wanda kowace suna tare da kai su ma kai kafa kafa daga abin da za ka faɗa. Mafi yadda muke yau in mutum ma bai cika dogon surutu ba ma ba a kan zama da shi a majalisa. kawai abin da ake so in ka zo ka kama labari da wanda ya kamace ka da wanda bai kamace ka ba wani labarin ma sai ka koma ka kwanta ka da suka ce wai me ya kai ni na faɗa ka na ga ga an gama yana cewa rubuce sai Allah ya tambaye ka wanda ya yana daga cikin bala'o'in da ke damu kowa ya bar abin da zai amfane shi ya kama abin da ba zai amfane shi inda za ka shiga mutane yau in dai ka je aka zauna salamu alaikum wa alaikum salam tun ba kai za a daga nan matsala ta hau wace ya kokalo wancan labar a yi dariya wanda ya kokalo wannan kai sharhin bayan labarai a yi wancan sharhu a bata wancan a zaki wancan a ci mutuncin wancan kuma wai in ana in ma kana dan rago ne da ka ta je ka ce ka fara da majalis subhanakallahu wa bihamdika bai amfana ma komai ba tunda ka ci haƙƙin mutane wannan abin sai ka biya shi wanda kuma mafi yawan ma abu annabi alaihi salatu wa salam ya ga wa sayyidina abdullahi dan umar yake ce mai ya ga ma sayyidina abdullahi dan umar yake ce mashi idan musiba ta yawa ka lazanci gidanka kana gidanka wanda kullum na ja faɗin wannan kullum abin da ake so ga mutum ya lissafa iya maganganun da zai kullum ka lissafa iya kan maganganun ka tun daga tsari na ce kaza na ce kaza to magana nawa ne daga tsari zuwa gari na yi magana ɗari da hamsin sai ka zo na ka kace ka ɗari da hamsin ɗin nan guda nawa ce ta kyauki guda nawa ce ta zuri in ka tace na zunubi ka yi istighfar in ka tace na lada ka gode ma Allah don wanzu muna tace in ka tashi daga gadon samun surutu da labari sai dare ya yi kuma ka kwanta in ka kwanta kawai bacci zai ɗauke ka ka ji ka nuna ba ma ka san abin da kake ba sai na kuma Allah ya tsara mashi kusanci da yadda sai na kuma kullum idan ya je zai kwanta da daddare dama abin da zai fara zai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhabu ku yi makawunan ku lissafi kafin ai maku lissafi sai ka ko tunanin shi tun daga safe ya tafi ya tafi ya kai na dare sai ya bambance na kirki ya bambance na banza idan ya yi wata magana wadda ba ta cancanta ba sai ce to kai harshe kai ne ya kai mu wannan abu to gobe zan sa ka cikin kurkuku na tsawon lokaci ka ba ba za ka yi magana idan kafa ce ta kai dukun zaɓen Allah sai ce to in kai dukun zaɓen Allah ko sai a ko bulala ya zuzzurga mu kafa ya ce to kuma gobe sai kin yi tafiya a cikin bin Allah nan kin wannan haka ba muka wasa ce Allah ya kawo musu yadda da akwai wanda da cikin sufa ya ce wai in yi zo cikin jama'a duk in zai yi magana sai ya ɗauko takarda sai ya duba sai ya kuma mata takarda ido ya shiru wani sai ya ce ka za ka ba ka za ka sai kuma ya shiru da to an kafa makalla wannan takarda ya ce a'a ina kallon wannan takarda da fuska biyu ina kallon ta da cewa kyawawan ayyuka na wani ɗiba a cikinta kuma na biyu ina kallon cewa Allah ba zai ce mai kira a kitabaka kafa idan suka nemi alaika hasiba ce to irin wannan takardar zan rike ta gaban Allah idan Allah in kana da wannan tunanin ka fara ka tsuru ka tsuru gaban Allah za ka dinga tsaya kana ai sai wani ya ce kaza sai kuma wani ya ce kaza sai kuma gaban Allah ba za ka wannan ba ai ai sarki kaza ai gwamna kaza ai shugaban kaza kaza ai yan siyasar nan kaza ai wani kaza ai wani su ku sai ka mai mai tashi gaban Allah dan Allah yanzu ka je wajen mai gidan da kaza ka dauko mai su rubutan kasuwa kana gaya mishi to gaban Allah ba za ka yi wannan ni na ka rasu ni na ka na magana wannan harshen da kake gani ilfan lisanaka ayyuhal insan la yantaganaka innahu suqban kan fil maqadir min qatil insani kana tashabu liqa'ahu shuja'an wannan harshen na ka kiyaye shi da kake ganin shi nan wallahi maciji ne kuma in ya tafi tsarar ka zai sare ka ta inda baka ba yace da yawa a wannan harshen sai ya kashe shi wanda in yaƙi za a yi jarumai ma tsoron su amma rashin zai kashe su yan uwa harshe kaɗai ya kamata mu mu kawunan mu kiyamu na yau mu san irin magana da za mu faɗa ta alkhairi a rubuta mana lada mu san irin magana da za mu faɗa ta shari a rubuta mana zuri lallai dole sai an yi ɗayan wanda duk abin da ka amma babu abin da za mu idan an tambayi manzo Allah an ce wane ne mafificin mutane annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wanda magana da mutane ba ta hana shi zikirin Allah ba kuma zikirin Allah bai hana shi magana da mutane ba kullum sai ya raba daidai in ka yi magana hamsin to ka yi zikiri hamsin amma yanzu da za ka lokaci da Allah da zikirinka da magana ka wanne ya biya surutai kai ko ba komai a ce babu ba zunubin da za a gaya ma na magana amma kawai a je ranar kiyama a ce ma mala'iku to ku ɗauko kasafin da nashi kawai sai Allah ya ce a danna ma a gidan kiyama a sa lafi fika yaya yanzu surutun da kai ce kawai sai mu zama ce to wani duk surutun da ya je an ɗauki da aka yau shi za mu sai a zo a zaunar da kenan gaban jama'a a masallacin nan sai a kunna waya a ji kana da rata ta ta da kan Allah ka iya shi to gaban Allah ba za a tone ka wannan haka bakin nan mu iya bakin mu ba shi ma na cewa mu iya ga iya da bakin mu iya da bakin mu yana daga mafi yawan abin da ke kai mutum wuta baki annabi alaihi salatu wassalam ce nabiyin kuma alfaraj shine tsaraici mafi yawan in ka ga mutane a gidan wuta to tsaraikin su ya kai su ga zinace zinace na kai yanzu zina ta kai ga saboda ci gaban gin mai gidan rijiyar da sai yanzu an ma fara kyamar zina da mata a'a da dabbobi ake yayin zina tabbas abin da ake samu shi da abin ruwa da ya gani ne sun yanzu kawai abin da aka tasa shi ne kawai mutum sai ya je kasuwa ya so akuya ko jaki ya siyo ya aji wani ya rinka lalata shi wani daɗi zai ci wasu biyan bukata zai samu wani ma in ka ce to ai tabbace tabbace ne wasu ɗan tsubu ko muka ya ka koya to sun koya mu yana nan kullum yake kuma ƙara lalacewa yake al'umma annabi alaihi salam ya za mu kai kawo ina za mu kai kawo abubuwan da al'ummatan baya suka yi aka halakar da su to mu yanzu ninkin ba ninkin da dubun mu yanzu da duk matar da aka ce ai wannan matar zaman da na ce za ka duk al'umma kyamata aiki amma yanzu an kace maka ranki ya dade ai ka ga ai mutum ya wani ai mutum ya wani shi wai kana ma za ka wata mu'amala ma wai ka wai ka ba ta gaba sai ka ta kawo ba gaba wai wai za ka ce ba za ka yi hidimar ka ta addini al'umma ma ya kira za mu kai kan wanda yana daga cikin alamomin da annabi alaihi salamu ya faɗa yana daga alamomin da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa yana cewa daga cikin alamomi guda goma sha biyar wannan al'umma suka aikata su bala'i da su kuma yace idan aka yawaita zina masu tsoron nan ka zanka yin hakuri ana da wasu musu in aka yawaita zina zina ga ta na yanzu ba na farji ba wanda za a yi farji da farji zinace zinace ga yanayin sun ma mai ko'ina na koya ta da annabi alaihi salamu ya faɗa ce ido yana zina hannu na zina baki na zina ko yanzu irin yadda matan mu ke ke yawo tsarara kamar matan shafi mace da mijinta za ta anguwa amma rigar da za ta sa da zanin da za ta sa da lullubin da za ta duk tsarara ta kuma wai shi ne ci gaba na za mu kai kan malaman mayu na za mu kai kan da ka mu bala ce wannan abubuwan guda biyu su ne abubuwan da suke kai mutum wuta mafi yawa baki da farci Allah ya gyara رواه الترمذي امام الترمذي والرجالي وقال حديث صحيح كما يتولى حديث نيل غاتشي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه رواه الترمذي وعنه shi ma wannan hadisin da an an soji daga Abi Hurairah Allah ya tsara mashi yadda kana ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akmalul mu'minina imanan mafi cikan mu'mini a wajen imani wanda ya fi cika imani a wajen a cikin mu'mini mai cikakken imani a sanin kulukan wanda ya bi su kyawun hali ko da kai mumini ne duk abin da Allah ya ce na imani kana yi in kana da mugun hali kana da tawaya dole ne mutum mumini kuma ya zama yana da kyakkyawar hali da kyakkyawar ɗabi'a annabi alaihi salam ya ce wa khiyarukum zaɓaɓɓen ku khiyarukum lil sa'in wanda suke su ne zaɓaɓɓu ga masu to na da dogon gaba zaɓaɓɓunku su ne wanda suke zaɓaɓɓu ga matansu. Kan kai tunanin wai abin da ake nufi zaɓaɓɓu ga ga mata ya zama cewa matar ta tafi son ka ba shi ake nufi ba. A'a ya zama cewa yadda Allah ya yi mace da wuya hali da rashin godiya da goge ni'imar Allah da take ta. Duk da wannan ya zama cewa kana yi masa abin da kake godiya. ka zan gwaji wannan a cikin mata ai aƙalla ne in kai kai kai kai da an ji wata gaba ce daga zama a kwan ya maka tsiya ne ma kwata-kwata ko ka ɗauko ka ce ka yau abubuwa za ki ai ku ya kamata ki biya bakin asibiti na ko ne na wajen daidai kaza zai dubu goma sha biyar gashi in ta siyo ran da tanka ta dawo unguwa baka je ka ɗauko ta a mashin ba ta kama masifa da bala'i kai ka sai zanin amma baka isa a sa maka ba to abin da annabi alaihi salam saboda ya san ya halin su kai kuma kai ta kokarin kyautata masu haƙƙarin ka ganin ka mutumin kirki amma irin yadda ake yanzu mutum yana da mata amma zai zama tsakanin shi da matan shi sai cin mutunci sai wulakanci wannan kaskanci an ɗauko mata an ba an kawo ma ita gida an baro ta da uwarta da ubanta da ƴan uwanta in ma za ta wajen su sai ya nemi izinin ka in ka ce ba ta zuwa dole ta bar amma kuma in ka tashi cin mutunci ka zagi uwarta ka zagi ubanta ka zagi ƴan uwanta kai mata wulakanci wannan kaskanci annabi wannan ba halin mutanen kirki ba wa ala ra'sin kuwa irin yadda mutanen suka mai da hawan irin ja ko ya gaji mutum mana a gaba ta malam ni wace ba ta mula an ci mace ko da riga ya ita wuya ayya ko ta rage ka masa sarara ai ka ita ta ce inda kana su ita ka aji wata rage ka rasa wata za ka ba haka su mata Allah ya yi su yan hakuri Allah ya yi su yan hakuri an gane ko Allah ya yi mata yan hakuri da ka dinga yi masu abubuwan da za ka yi masu na kyautata har ya zama cewa suna yin yaba maka cikin abubuwan da ke amma daga lokacin da ka zama cewa a kana yin abubuwan da kake mutuna musu kana kaskantar da su kana cutar da su to kai ba kaɗe ba ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata sun dinga zuwa gidan annabi alaihi salam wannan ta ruwo kai wani samu matan manzo Allah ce ai miji na ya buga wacce ta ruwo kai ita ma ta ce haka shikenan manzo Allah sai ya zuwa mun bari ce kai koke koke fa yayi yawa mata na zuwa suna cewa mazajen su na bugu to ku sani fa duk wanda ke bugun mata shi ba mutumin kirki ba dole ka akwai kowa ya shiga yadda ya shiga samun fitar Allah ne. To su kuma da suka ji labarin kuma ya suka nike. Kuma ya suka kama abin da suke so. Wata rana zai sai na abu mabu. Allah ya kara mashi yadda. Sabo ya ce ya rasu lalato wannan madoka daga kafa kuma mata sun teke da rashin kunya. Ba abin da ba su mana a gida. ku sani dai su an halitta su ne da kashin kyauti mafi kyautata in ka ce su miƙe maka akan hanya su za su miƙe maka ba wata rana sai da umar Allah ya tsara mashi yadda yana magana mata shi na mai da mai ce ke ni kike mai da mu magana sai ta ce a to aka mai da wanda ya bi ka ai gidan Allah ma haka ne wai ya kawo ki ya kasu annabi alaihi salatu wassalam yadda yake nuna mana mata an fahimta kamar a baka rukun gilas din dakin amarya ne a hanya ne su zazzabai ba fahimta ko hajji za a je a kai amarya wani kauye irin gwamnati na wanda mota daga sati ya sati kuma a ce an baka gilas din za a sa a ɗakin da kai za ka rike kuma a wata tsohon kanya baya a gaga sai dan nafa maka maka ka matsa ka shiga haƙƙin Allah ka sake su kuma sama wani abu dole ne ka taɓa nan ka taɓa nan ka buki nan ka buki nan in ka za su kauce ka dawo da su in kuma ka ga za su ni ke gobe kuma ka tausaya masu wata rana annabi alaihi salatu wasalam an je wani yaki da sai na hafsa da sai na aisha sai a kowane an jasha shine mai manzo Allah waka in ana tafiya yana waka har raƙuma suna da zaka zaka manzo Allah sai ya fahimci su ko wannan da kuma ke saboda dadin waka shi mata sun fara wahala sai ya gugu da guri shi ya an jasha hawwin ala haula ya kawara to tsaya mu innan gilasan mana sai mata ke gilas wai ma na kila da an da mai gida so wai ita ka bugu ka ga ai kuka ko shi ma kwala ta ko da ma ma ta tare ka kowa kuma da taji ana ne ake nan gidan da an sako kafa ya daga ke ka da fadi ba ka shi da kuma to da ka ta fadi duk ma da ke ba ka tare ya kokari ai ba wani abu ya ka lallace ta kuma ka ba ta abu to shine halin da ya kamata ka yi haka zaɓaɓɓunku su ne zaɓaɓɓunku ga matan su yanzu kuma su ma mata ka su ji wannan kuma ka shagwata a'a annabi alaihi salatu wassalam ya ce abu uku mata za ta shiga aljanna ta sallaci sallolin tafiya ta bi mijinta za ta lafi mu aka amsa wa sabon shahara wa a arba'ala ta yi sallah biyar ta yi azumi ta bi mijinta duk matar da ta zo ta mutu mijinta na fushi da ita ya wuce shi. Manzo Allah ya ce duk matar da ta kalli fuskan mijinta ta ɗaure ba za ta shaƙi ƙanshin aljanna ba. Ki kalle kawai ya dawo gona kuci kuci ki ɓata rai. Wai wannan gona gonan ne wallahi ba ki shiga aljanna. Kuma kuna cikin haɗari. Balle kuwa zaki. balle la'ana manzo Allah ya ce na leka gidan wuta sai na ga mafi yawan yan wuta mata ne aka ce saboda me ya Rasulullah ce saboda suna mutunce mu abokan zama kuma suna yawaita la'ana da an yi magana Allah ya tsine Allah wa dare in danka ne a gaban ka za su mamaye bindu a ce tsinan ne ɗan iska ga iska tsaye in ma ba tarbiya ce Allah tsine ma Allah ya kaza lalace da wannan abin ke kai su da kuma butulci abin da mijinki zai maki ki zama cewa kina butulcewa ko ba ki ba shiga aljanna sai dai ki yi wasu a su za ka haɗari ne guda biyu haɗari ne guda biyu wajibi ne mace ta yi biyayya matuƙa dan a wajen musayen miyau kawai in ta gaya wa mutunta magana ta bai kamata ba sai ta shiga mutane shi kuma wajibi ne ya rinka lallashin ta ya rinka tausaya mata ya rinka kyautata mata da mazaje da mata za a yi wannan zaman ba mushkila kullum ita da rinka ganin mai biyayya ce ta rinka neman yardar ka duk abin da za ta ta rinka neman yardar ka kai kuma ka rinka tausayin ta za a samu matsala to kai in kana tausayin ta ta shan kuɗi ta maka wulakanci kuma wanda kai fushi ka sake ta sakan uku ta gane kuskuren ta dan an saki mata gari da wuya ka samu uku masu murna an sake duk wannan hayaniyar sai an saka ni wa zan yadda ba da gidan nan na bashi kamar yadda na bar cikin uwata kan ta kai gida in ta saba kai ke kai ta a mota to zai dai ta wuri mai fes ba tun daga nan za ka fara gane kuranta kuma ta saki layi kenan a bata amma kai kuma idan ta zo ta ce ba ta zama ka ce ni kika fara kuma ya hakuri ha wanda ki hakuri tana daga murya kana da lafiya jin zafin sai na kuma Allah ya kara mishi yadda wata rana wani mutum ya kawo mai karon matar shi ya zo zauren sai na kuma ya ce salamu alaikum sai ya ji matar sai na kuma ita ma tana daga murya tana fara yana cewa ki hakuri Allah kan mutane su ji kira kike haka da ki hakuri ma yana ta ba ta ba mutumin nan shi ya tuya tuya sai na umar ya ji sallama ko ce ba Allah ne ai na zo in gaishe ka ne shi ya mun gaskiya abin da ya kawo wallahi mata ta ce ka ji ka ji ka ji sai to ita ta wace maka hukunci ko ya ce shi to ta ce kaga su wannan manzo Allah a rayuwar manzo Allah aka koya mana irin wannan tarbiyya ne in ta ka ɗaya ce ko biyu ko uku ko kuwa huɗu ko to ka kasa rikewa bai tsara ya rike haka za su yi to gida ɗaya su hudu su abin da za su amma ya rike kashi ɗaya ce in wata ɗaya ma wannan ta ce to ai ko da annabi ya ce a kashi ɗaya ce to tara ne ba kai da bakin magana kuma a taran nan annabi alaihi salatu wasalam akwai lokacin da suke wani wata damuwa tsakanin ya tara su ya kurci ya ce to ban ma tsara shigowa gidan da sai layi wata guda ya basu ya je masallaci kuma kowace zai je lada sai ɗan samun hawa kowace ta je ta ce Allah abu ba su kuma annabi magana ya dawo annabi ya yi watsi da su kullum dai aka kai masa abinci da sauransu amma yana masallaci duk mai son gare shi sai dai ta leko in ma ta leko ya kau da kai ba sun yi ladafa to ranar ishirin da tara kawai sai manzo Allah ya ce salamu alaikum ya shigo gida yana shigowa sai daga ɗakin Aisha ta ce a ka shigo ba ka ce kwana talatin mutu ai yau kwana ashirin da tara Allah ya ladafa ya ladafa kaddara dan uwa idan kai ne yaba shi ma yaji ba koma ne sai ya maroki ce haba Aisha ai shi wata da kike gane shi sai ya mata karatu ya zan ba ta da karatu to bare mata karatu sai ce kin ga shi wata asharu haka ba wa haka ba wa haka ba ai shi wata goma ne da goma da ta don haka rayuwa annabi alaihi salam ya zauna da mata ya koya mana yadda za a zauna don kana son ka zama mafifici abin da za su yi su yi sai kuma ya kyautata musu ya kyautata musu ran da ba kana to za ka sha mamaki sai wani iya kawo muku wani ya aure ta to wannan duk abin da ko me ya mata to Allah ya san mara gari a lokacin shi ba haka kake ba amma lokacin da kake ran ba wannan shi karatu ne wanda ya kamata mu fahimce shi kwarai mu lura da shi a cikin rayuwar annabi alaihi salatu wassalam mu gane cewa fa mai kici mu mai hakuri da kula da ɗabi'an ba amma ka samu yanzu mutane kana da mata kana da komai kawai talauci ya kurgi ta ka zai kai kuka ya ka gudu ka fasu da talaucin wasu ka fasu da ƴaƴa wasu ka fasu su kai mutum ya ce wata biyu wata uku wani shekaru ma ya bata na irin wannan al'umman mahaifi ba halin girma ba ne ai abin da ya kamata ko da talauci ya sa za ka mazuwa to ka san matakin da za ka ɗauka shin wani mataki na ɗauka tsakanina da iyalaina in na nemo me zan ba su ‘ya'yana da zan tafi talauci ya korau na ba su hannun Allah wajen wa ba su wani ba daga ce wata ba zan je in kawo abin da ya samu magaruba isha'i ka kama jabi to ne ta ai mun ga ai ko na ga shi jabiyar ya hawo motar leda shi kenan ba al'umma wannan shi ne halin addini shi ne halin girma kuma in kai ka tafi can ka ji ka mata ta yi shekara ɗaya da rai tana dawowa tana zuwa aka ce aiwa kai ka tafi biyu da haihuwa dan wayo shekara ɗaya da rai ba dole ba naka ne mana da aka yi kuwa da ke da yamma akwai hadari akwai hadari ita mace kullum wane take da shi da ka dan kana ga wani sana'a musakka da karatun da da wani wani na ga duk ba shi bane in shi dan yayi mata walaki yanzu kan kaje in ana rubuci ana kiɗa wa'inda kake gani da hijabai da niqabai suna zuwa islamiyya kuma wannan kiɗan wasu ake mawa wanda ake ce ma aka ga mukin lawo ai ta yi hajja ta yi waye ta sauka to ita ake ma kiɗa to wannan shi za ka je ka mace wata shida wata bakwai kuma ka ci wani abu da zai ba in ka ganta da ɗabi'a ɗari ta kirki to a ƙarƙashin wannan ɗabi'a ɗari ta kirki akwai ɗabi'a dubu goma ta ka Allah ya musu wani shekara dubu da wacce aka haifa ya sun annu su irin ɗaya kuma da yawa an ce ma an gode ana za ka ga mai hoto gobe da tsoron kishi annabi ya sha annabi ya gaya ma don haka zaɓaɓɓun mu su ne mu yi haƙuri da wannan miyagun ɗabi'o'in nasu Allah ya kamu da su ya zama marar kyau da mu suna yaba ma shi ne sirrin hadisi روى الترمذي إمام الترمذي وابن شاهد وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود an so daga sai na Aisha da Allah ta kwata gare ta kanar ta ce samitin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal mu'mina hakika mutum mu'mini la yudriku bi husni khulqi yana iya rukka yana iya samu da kyakkyawar ɗabi'a shi darajar sa'i ya samu darajar nan ta mai azumi wal alqa'im da kaiwa cikin dare yana ibada idan kana da kyan hali to wannan kyawun halin naka za ka iya zuwa lahira kaga an baka ladan azumi an baka ladan aiwatar in za a kira masu azumi a kira da kai in za a kira masu kiyamun lail a kira da kai sai kuwa azumi ne daga malam ka kulle he wani in kiyamun lail ne daga sallar isha ne sai azuba amma in kana da kyan hali kana da kyan ɗabi'a sai zama wannan abin ya jawo ka zuwa ga wa'annan darajoji kula ba ma musulmi ba idan aka ce ga wani kafir ko wani kirista ko wani bayahudi amma mai tausayi Allah ba za ka mutane na son shi sai kuma aka ce wa ga wani shi kullum azumi yake kwana sallah yake amma mafaɗaci ne ba zai so shi komin ilimin da ake kai wannan masifafan malamin wa zai ji wani shi zai karatu amma in masifar shi ta tashi ne ta zanke rausha saboda mugun hali za ka iya samun jahili mai kyakkyawan hali ya ji daraja a wajen Allah fiye da malami mai mugun hali da haka nan annabi alaihi salam yana ba mu isharar cewa lallai lallai duk mutum kowa ya kokari ya zama yana da kyakkyawan hali وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في عقد الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وقت الجنه لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت أعلى وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح الصحيح الضعيف. da wani karatu nan ba. An haso daga Abi Umamat al-Bahili yadda Allah ya tabbata gare shi kala ya ce, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ana za'imun ni mai lamun cewa ne. Me lamun cewa? Abu naka ko ka ce ka ban ma wani. Shi ne lamun ko kamar yanzu misali ka zo za ka kai wani abu nawa wannan abu ka ce a ɗari biyar biyar ya ka ce to ga dubu ɗaya shi ma na na damu shi mai sau ɗaya da kake nufi ka ba shi wannan ɗari biyar to sai manzo Allah ya ce ana zakimu ni na lamunce ma wani mutum na ba shi kenan ko bi baitin na lamunce mashi wani gida fi rabbil jannati a tsakiya aljanna na ba shi ne kenan annabi na iya bada shi ne karatun da nake so a gano matsala ce ni na lamunce na ba mutum wani gida a tsakiyar aljanna Kazan ku yanzu ko kan ka danga aljanna aka ce an baka gida ai ya kamata da lalle. To a tsakiya Abuja aljanna wa tsakiya aljanna maza Allah ke na lamu ce ma kira. Kaga annabi ya ba da aljanna kira. Amma wa na ba aljanna liman tawaka al-mira'a wa ishqan mushrik. Ga mutumin da ya bar jayayya ko da yana da gaskiya. ka ce wannan abun kaza ne ka ce a ba shi bane ka ce a'a kaza ne ake ka ce to shi kenan da kake so a yi zaman lafiya to annabi ya ce mutumin da ke son a zauna lafiya na lamunce mai ne mai kyauta na ba shi gida a hakki a rabbul janna a farfaje aljanna wannan girma ya isa wani bai fi waqtil janna annabi ce kuma haka nan na lamunce ma wani gida na lamunce ma mutum da wani gida shi kuma a tsakiyar aljanna wancan farfaji an tsakiya liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan ga wanda ya bai yin ƙarya ko da abu ne ba ka ƙarya ko ba a za ka yi ba ƙarya cikin ta abin da ka faɗa gaskiya ne lalle sai addu'a barin ƙarya ba sai addu'a Allah ka taimake mu ba kaga a wajen ba yana annabi alaihi salam rayuwar shi yana yin ba amma dai kai ka san komai a ba'a shi gaskiya to kai ana san in za ka yi ba a kada ka rinka yin karya misali za ka yi ma wani ba ko daga sai mai ga maciji na ga maciji na sai wani da gaba maciji ne kai ko amma misali sai ka ce ga baki nan bayan ka ga baki nan yana wai ga sai ga bakin bakan leda ba baka ba ce wannan ma'a ce ta ne kudin jama'a yi ce wata rana wani mutum ya zo wanda Allah suna zaune ta faga faga faga da shi har sunallah in Allah wani ya ga rakumi na ne ne ce rakumi kuwa kai mun gani wani dan taguwa ya wuce da ya tafi faga faga ya ce bawan Allah zo wani rakumi ne ba dan taguwa ba wanda ya mutum ne ya ce ina neman rakumi kun ga ko ya wuce nan mun je ga wani dan ciki ya wuce ai kaga sai sai kara ga wani to kai banda abin ka wani rago ne ba dan ciki ba akwai to da ga ba a ce ta ne wata kowa ta zo gaba annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullah to wani za su shiga aljanna shi wani kowa da aljanna kowa ba za su shiga aljanna dan bila ka kama kuka ita ta shiga uku ta lalace ba Allah ya ce ku kira ta ce a tsohon ne ba zai shiga aljanna ai a shekara sha bakwai za a mai da ki yanzu da ta magana ma'aiki yana yin ba amma gaskiya yake faɗa a cikin to manzo Allah ya ce to na lamushe wa mutum wani gida a tsakiyar aljanna zan ba shi gida a tsakiyar aljanna amma ga mutumin da ya bar ƙarya kuda a cikin ba'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa bi baitin fi aljanna yace to kuma na ba na lamunce mu wani mutum gida a kololuwar aljanna dan koli wajen mukarrabi amma ba liman fadla khuluquhu ga wanda dabi'o'i suka kyau mai kyan ɗabi'a mai kyan hali mai kyawun komai da komai to annabi ta wanda kace ana zuwa ana rubuwan ya ba ta da mu kullun ta wuce sallallahu alaihi wasallam da ka yan uwa nan manzo Allah alaihi salam yana kuma da mu da cewa mu ga gandan da mi ko da muna da gaskiya musamman irin gandan da muke yi sai ka iske matasa an jawo ga mutum ba wai ka iske kamar dan bi aiki wallahi ba haka bane amma da ka iske wai menene sai ka ga ko wani abu ma wanda bai da amfani wani abu wanda bai da amfani haka nan annabi ya ce ya lamunce ga mutumin da ya bayyin ƙarya ko da abu a yi sun za ka yi ba ka da kai ƙarya haka nan na uku kuma annabi alaihi salam ya ce ga mutumin da kyawa da halin shi da ɗabi'a shi ta kyautata to Allah muna roƙonka Allah ka kiyaye mana gaddama musamman ta kwallo musamman ta kwallo Allah ka kiyaye mana ita don ba ita ba ka da wani abu mara amfani ga matasa yanzu irin kwallo ba shi ai wai tsohuwa ma ta wuce ana kwalla ko daga sai abu gamuwan da duk sai ai ya abita ko ya ga shi ma ya bugo da shi din ko a shigo da gudu ita zo ta kama kwallon ta shi haba ku da wannan ku yi layi mana wannan in ya buga ya buga ya ga ce ba Allah tsohuwa ba ta ga hankali ba kuma yanzu da mutum zai dawo daga gidan kwallo ka ce an dawo ko da Allah lada nawa ka samu da zai ce ma da zai sha ku shi Allah ai shi ai shi za ka ɗan uwa Allah ya gyara mu Allah ya gyara ɗabi'o'in mu Allah ya gyara halayen mu Allah ya ba mu ikon bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka fata Allah ya gyara mana kuma mu annabi alaihi salatu ya kamata mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba fata abubuwan da suka fata dai Allah ya ba mu ladan su alhamdulillah mutum da rayu da shi lafiya sai ka tsaya Thank you. kamar yanzu ne za a yi misali zan fara da za a yi bincike a gidan wata gwamna yi kara wanka yi kara wanka sai kuma ɗan ɗaukar shi ne Allah dole ya maka kaji amma aka zo ana shiga da kazuma sai su fahimci saboda ne saboda martabar ka da kusancin ka da shi to kuma wancan da za mu shiga aljanna da yawa suna suna da wata martaba da kima a wajen Allah ba sai an tambaye ka ki ba za su yi an fahimta na
kamar shi wanda ya sai unguwar ya zuwa shekara shi ya shara da gidan ɗan nashi bidiyo ya ita mutum wata ce mutum matan shi ya kai ya shekara ɗaya da wani ya zo matan shi da ɗa to nawa ne ɗan shi ne ai ba za ka je ka shekara goma ka dawo ka iska ya matan ka da ya biyar kawai mutumin da za ka yi da ka ya fi dawa gunan ka yanka in ka ce ba haka ba to ya yi kuje da ai ba sani ko ta kila kana tsohuwa ka zo ka zo da biyoyi bayan wa gaba ba sai sha ɗaya ta yi ka shigo gida ka karye ku ka sa ma gaba ba ka sani ba ka ba wanda zai ce ba ya yi ba ki ka yi ka ka biya ka da kuɗin abincin da shan da da rakunan da da yin su za su fara da shi ne kawai. Insha Allah, ana yi yawa. Alaikum salam. zanga-zanga a musulunci ita zanga-zanga a musulunci akwai wanda musulunci ya yi da akwai wanda musulunci ya yi da ita zanga-zanga da musulunci ya yi da ita shi ne a yi ma mutum wani abu wanda wannan abun da aka yi mashi bai iya zuwa ya kai koke kai tsaye bai iya zuwa ya kai koke kai tsaye to amma idan ya fito idan ya fito ya nuna wata alama ta cewa wannan abun ya dami shi ba kun shi zai da shawara ta da zai kawo amma da ga zanga wata za a yi a wata kone kone ana nuna da gwamnati ake haka mata ta yi gwamnati inda wani mutane ake haka ya masu banna wannan suna shi a addini musulunci bai yi shi sai ta bangar zanga-zanga kai kuka da musulunci ya yi da aika wasan da ɗin ba sai kuka inda kake ganin in ka so su duka ba ka amma in ka ba wata aiki din nan na addini bai dare an fahimta yawa ne walaikun salam a yanzu ne ya kasance na tsara tuta ya zama da cewa rayuwa ta ɗan za ka ce tuba to ya tuba bayan kwana biyu ne haka yana bukara wanda ya yi makonna baya sai suka sami shi haka wasu mutum ya tsira kai
to shi idan aka ce mutum dan ta'adda ne shi ne ayyukan dawa suka hutu ko yana yi yana yi yana yi ya tuba to Allah ya ci tuba shi da wannan abu kawai da hadisi ne an ce wani mutum ya kashe mutum da ko amma ya ce wani mutum Allah ya ya ya ya yi shi ko wanda kuma cewa abokan adawa sun dawo sun kashe shi wannan kuma wani abu ne tsakanin shi da su dinga yin hukunci a kan kaza su dai da suka kashe sun yi kisa kai shi ma abin da ya kashe ya yi kisa kai da kuma wani hukunci na wanda sai an ce ko Allah Allah ne zai iya rama da wannan hukunci yau amma ba na zai ce hukuncin kaza ne in ma ka ce dai wani shi ma ya kashe shi ma an kashe shi sai dai shi gaban ɗan adam ba nasi ba ne ran ɗan adam na da wata al'ada wannan adam in dai aka kashe wannan adam da gangan wanda ya gaza da zai wa shi ma da ba wani aka adam in dai ka kashe wani da ganganci to zai wahala kai ba ko kwata ai mun da kan da namu ne wannan zai wahala wannan aka al'ada wannan Allah ya ce wannan ya ce abu da yawa za ka kuma sun yi sun tuba sun yi sala'a sun zama mutanen kirki sun zama malamai amma sai aka dawo Allah ya ce Allah ya ce